وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid sabiyu zakat wanda yake wannan unguwa ta nar alfan a cikin gari na da makaram Allah kan yi albarka da asali a wannan haɗuwa tamu kuma muna tunatarwa da cewa sururiya da wani kallo an yi sanarwa an ga wata na da hujja da wanda ta da kan kuma nijar ma ana tsara zuwa yau insha Allah idan har kun ɗan wani ranar talata ranar arfa koko kenan laraba take kama wa sallarriya da ruwan kwanciyar kwanciyar da ya kama wa ba abin da yake so ka yi takbira الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شيء التكبير والتحليل المتبع لنا هذا جو وتر هل سوى عشان أيام التشريع shi kuma almuqayyid wanda ake yi bayan salloli yana farawa daga ranar idi har zuwa ƙarshen ayyamar tashri kina al-mutlaq tun yau da ma'aluriya ta'ami da sauransu ana so a rubuci wannan kwanakin guda tara na tara shi ne an fi so a cikin karatu yawan karata da su'ari da sadaka in mutum na da miliyoyin lalla to ya kare daga aski da kuma hukka kansu ko wani ɓangare da cikin fata ta jikin shi da makamantan haka wannan shi ne wani hukukan da ake so a lura da shi na wata kuma mu kiyaye hatsarin saɓawa ina cikin wannan watan wanda wannan kwanakin guda goma masu alfurma kwanakin masu daraja kai watan da masu imani da cikin ashirin da wata ne masu al'umma wannan watan da ya wuce da kara da shi wannan watan da muka shiga da hujja da muharram sai suka da hukun na raja Allah ta maka Allah ta musayi insha Allah kiran ci gaba ya magawa kan karatu da ci gaba da darasi na littafi na al-usul al-thalatha na al-allama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda a satin da ya wuce don da ga bayanin da malamin bayan ya mana bayani akan al'asul awwal shi ne ma'arifatu rabb sanin Allah limani ya kawo mana in an ce da mai kasan ubangiji da Allah ɗauke sarki sai ga maka me za ka faɗi sannan bayan haka limani ya kawo dalilai akan haka wanda kusan ne darasin mu da ya riga ya gabata akan haka ne daga cikin dalilan sai aka ambaci ababen da Allah ya halitta na rana da wata da tauraro da dare da wuni da kuma sammai da kasai zuwa ƙarshe sai ibn kafi ba da ya kwanto magana ibn kafi ya ce alhaliku da hadin ashiya huwa al-mustahiqu lil ibada wanda ya halicci waɗannan ababen shi ya cancanta da abokan shi wannan shi ne an bita akan abin da ya riga ya gaba insha Allah darasi sabon da za mu ɗauka tun da kaga malamin ƙarshen abin da ya bayani a kan shi a darasin da ya wuce shi ne al'ibada ko to yanzu shi ne zai gaya maka mai ce ce ibada da nau'ika na ibada inda ya bayi ba ta'arifin ibada amma in sha ba za mu gani a shirin za mu ga ta'arifin ibada mala ya ce wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجن ونشره matashin karatunmu na yau insha Allah malai ce wa anwa'ul ibada kaga ƙarshen darasin da muka gani shine magana akan ibada al-khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq li ibada wanda ya halinci wayannan ababen da aka ambata a darasin da ya gabata shi ya cancanta a bauta mushi to menene nau'ika na ibada malai ce wa anwa'ul ibada nau'ika na ibada kafin mu shiga bayani akan nau'ika na ibada yana da kyau mu ga tarifin ibada malaman fiqh sun yi ta'arifin ibada malaman usul fiqh sun yi ta'arifin ibada haka malaman aqida sun yi ta'arifin ibada sai mu ga ta'arifat din su ta'arifin da malaman usul fiqh suka yi suka ce al-ibada kullu ma umira bihi min ghairi iqtida'in aqli wa la ittiradin urfi suka ce ibada dukkanin abin da aka yi umarni da ayi shi ba tare da an fahimci haka ba umarnin ta hanyar hankali ba tare da an fahimci ba umarnin ta hanyar al'ada kenan ibada duk wani umarnin da Allah ya yi ko manzon shi yana cikin umarni a umarce ka kabar abu kenan hani ya shiga cikin umarni ne da mara abu ko wanda kenan shi ne ibada a tarihi na malamai wasu suka yi da sauran wasu tarifat da suka yi daga cikin tarifat ɗin wasu malamai suka ce al'ibada kullu ma kana ta'atan lillahi أو قربة إليه أو امتثالا لأمره ولا فرق بين أن يكون فعلا أو تركا malamai suka ce ibada shine duk abin da ya kasance ɗa'a ce ga Allah maɗaukacin sarki biyayya ce ga Allah ko kuma neman kusanci ne zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ko kuma bin umarnin Allah ne ko kuma barin abin da ya hana yin abin da ya umarta a yi ko ban abin da ya hana a yi dukansu ibada a wani ta'arifi suka ce al'ibada kullu ma kana ta'atan lillahi wa ma'amuran bihi wa huwa ibada a gurin malamai na wannan da yake suna hanabila da malikiya da shafiya a gurin malamai su ɗuke suka ce ibada kullu ma kana ta'atan lillahi wa ma'amuran bihi duk abin da biyayya ne ga Allah kuma Allah ya yi umarni da a yi shi ko kuma ya yi umarni da a bar shi to wannan yin hakan yi ma'alla biyayya shi ne ibada a gurin malamai na hanabila da malikiya da shafiya a gurin malamai na hanafiya suka ce al'ibada ma kana min sharfi hannuyi suka ce ibada dukkanin abin da aka umarta ka yi kuma yana da sharaɗin cewa ne ka yi niyya yake zama ingantacce wannan shi ne kullum ma kana min sharfi hannu dukkanin abin da aka umarce ka kai wanda yana da sharaɗin cewa sai ka yi niyya yake na mutuwa karɓaɓɓe to shi ne ba wadda daga cikin tarihi suka ce al'ibada huwa fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'zima li rabbi suka ce al'ibada ibada shine fi'lul mukallaf aiki na mukallafi baligi aqli wanda ya balaga yana da hankali to aikin shi shine ibada aikin da yake yi ala khilafi hawa rasul aikin da yake yi a sabanin san zuciya saboda ibada babu san zuciya dole ne ka bar abin da ranka yake so wajen yin ibada kuma wa yake ibada man balaga akila ko da yaro a iya sa shi ibada don ya saba haka ibn taymiya daga cikin wanda ya matsala malamai na aqida wajen tarihi na ibada kuma tarihin shi zamto tarihi ne na malamai na maqasa ibn taymiya yake cewa al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina yayi tarihi wanda yake jami'a bayan ya ga ta'arifa da malamai sai ya hujjo tarihi wanda yake jami'a malamai ya tattare dukkanin ma'anar ibada ya hudda duk abin da ba ma'anar ibada ba ce ya ce al'ibada ita ibada ismun suna ne jami'un wanda yake tattara bi kulli ma yuhibbu Allah wa yarda yake tattara dukkanin abin da Allah yake so kuma ya yarda shi yake so saboda ya yi umarni a yi shi kuma ya yarda da a yi shi saboda shi yana ma kai min al-aqwal wannan ibada ta magana ce magana kuma kala biyu ce da akwai da yake suna magana ta harshe da akwai magana ta zuciya magana ta harshe kamar ka ce la ilaha illallah ha magana ta zuciya kamar ka kudurce ma'anar la ilaha illallah kamar tawakkuli kamar alhasha kamar al da makamanta haka wanda zamu magana ta zuciya yasa ake cewa a tarihi da imani suke ta kaunin bil lisan wa atiqadun bil jinan wal a'mal da kuma ayyuka na gangan jiki aiki na gangan jiki kamar sallah kamar yin aikin haji a da makamantan haka al-zahira wal batina wannan aikin zai zama cewa al-zahir wanda zaka yi shi iri da iri kamar magana da zaka yi a harshen ka ko kuma aikin da zaka yi da gangan jikinka ana gani ko kuma al-batina ko kuma aiki na zuci idan da akwai magana ta zuci da akwai aiki na zuci shi yasa al-ibada za mu ga da akwai ibada ta zuciya da ta magana ko ta aiki duka da akwai na zuci wannan shi ne tarifi na ibada shi yasa tarifi na al'alama ibn taymiya wannan tarifi ne wanda yake jihar hawa duka dai su kusan kuma suna taimaka maka wajen kafanci menene ibada in ka ji wancan littafin ka ga kuma wannan tarifin almehimmin wa'i kusan tarifi ya yi wajen bakwai in wancan littafin ka ji gashi in wannan littafin ka ji gashi kuma ma da ya kashi a shari wanda insha Allah shirin zai shiga hannu da izinin ya tabaraka ta'ala sai mu dawo kan matsalin malam malam ce wa anwa'ul ibada allati amara Allah biha nau'i'ika na ibada wanda Allah madaukakin sarki yayi umarni da ita allati wanda Allah madaukakin sarki amara Allah biha yayi umarni da ita kinan wannan malam yana so ya ce ma ibada tahtaju ila shi yasa malam yake ta ibada tawqifiyya ibada ana jiran yau umarnin Allah ne sai dalili ya tabbatar da ita duk ibadar da kai matakar babu dalilin da ya tabbatar da ita a alkur'ani a sunna ta kusa da cewa wannan ibada ta faru da shi ta mala yace allati amara Allah tana buƙatar umarnin Allah da umarnin manzon Allah umarnin manzon Allah umarnin Allah ne man afa'a rasul fa qad qala wanda ba manzala biya kawai wa Allah ne allati amara Allah biha kidan nau'ika na ibada wanda Allah ya umarni da su muslim islam sai baka misali da manyan jigajigan ibada ya ce kama al-islam musulunci wanda musulunci in aka haɗa shi da imani yana ɗaukar ayyuka na zahiri na musulunci imani kuma yana ɗaukar ayyuka na zuciya gina al-malaita wal iman da kuma imani haka al-iman wal islam kalimatani idan shi ta ma'ata iftaraqata wa idza iftaraqata ijtama'ata kalmomi ne guda biyu wanda in suka haɗu suna rabuwa kowace tana ɗaukar ma'anar shi da zama kanshi in kuma suka in suka rabu kuma suna haɗuwa ma'ana da suke ɗauka al-islam al-iman in aka haɗu ɗaya yana ɗaukar ma'ana ɗaya dukkan tsananin da su shine ayyuka na musulunci da imani haka shi yasa rukuni na fara da za a gani musulunci shi ne an tashar wa da ya ɗan ana muhammad rasulullah ya ƙunshi al'iman a ƙarƙashi za mu hudu rukunin iman dai in kuma aka aka haɗa su guri ɗaya to shi kuma al'islam bai ɗauki ayyuka na zahiri al'iman kuma ya ɗauki ayyuka na zuciya shi sa in ka kalli rukunansu da aka haɗa su a hadisi jibril sai ka ga al'islam ayyuka na layin al'iman ayyuka na nagar gaji wanda insha Allah kama bayan zai zo a asali na biyu insha Allah kama shi ne ma zai ce mikiyar islam al'islam kalma ta al'islam a yaren larabci shi ne nuna salama an ciro shi ne daga kwanciyar hankali da nutsuwa haba shi yasa a ƙarƙashin haka tarihin ba da suke hutuwa suke ta al'islam wal istiflamu lillahi tabaraka wa ta'ala بالتوحيد والامتياز له بالطاعة كما قوية دا يما الله وكيل تركي بيئة شيء لقيل توحيد شيء الإسلام الإيمان كما أصلا من كلمة دا تصديق تكيرونا وآيا الله نفسي قتتا شيء تاكا بيئة الواقع قتتا دا أبو يكنا بإلم هذا شيء ما لا يسكت قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان magana ce da baki da ƙuduri a zuciya da aiki da gangar jiki yana ƙaruwa da biyayya da Allah ɗauke sarki yana rabuwa da bin shekar wani shi ne tare kuma al'iman al'ihsan shi ne kyautatawa itkan shi ahsana shi'a ai atqana hada wannan shine kalma ta al-ihsan a yaran larabci a hagurin malamai kuma al-ihsan shine a musulunci al-ihsan ya sha bambam da inda aka sata in ana yin al-ihsan ka ce kam a ibada a halakakar kanaka da kai da Allah shine ka kai makura wajen bauta ma Allah ɗauke sarki da ikhlas da yin kyakkyawa shi yasa ya zo a hadisin jibril shi ne an ta abu da Allah ka an naka tara makami biyu gare shi iskara makami biyu gare shi iskara da akwai a'lal makam da akwai adnal makam kasa da shi kuma hanzo sai dai mutum ya zamto mai rauni musulunci mai rauni imani shi ne a'lal makam an ta abu da Allah ka an naka tara ka bautawa Allah kamar kana ganin Allah ba za ka yi bawa wannan shi ne babban makami makami na biyu shi ne imanin ka dauke ba ka to ka bauta wa Allah da cewa Allah yana ganin ka in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba kai ba wancan makami na kamar kana ganin Allah in kana bauta mishi to ka san da cewa Allah yana ganin adna maka to wannan shi yake taimaka maka akan yin ikhlas wadda mutum ya zanto bawa cikin mutum wadda yawan shi ne kalma ta al'islam wal'iman wa ishtar malam zai ware musu bayani mai zaman kanshi a asali na biyu insha Allah zai mishi bayani mai zaman kanshi kenan dukan suna cikin nau'i na ibada wala dukan suna cikin nau'i na ibada don za ka yi musulunci kai don Allah an kai shirka a cikin musulunci a da kai shirka ibada in za ka yi imani kai don Allah ha haka in za ka yi da yake wasu na ishtani ka yi don Allah damar shi dole don Allah gani a ga wani shi wa minhu yana cikin ibada aida yana daga cikin ibada da Allah mawakin sarki ya umarni addu'a ko addu'a wanda za mu gani addu'a huwal ibada za mu gani kan haka addu'a bal ma ibada karangar da gabaki ne duk wani ibada da ka sani babu wata ibada da za ka yi shi da addu'a ce ɗauki sallah babban ibada da cikin manyan ibada ko a cikin ta addu'a da wake da ku ha in ka je sujjada mai kake so dan ka zo zama tsakanin sujjadoji guda biyu mai kake ta zaman tahiya mai kake ta bal azkar inda kake gabaki ɗaya du'a wa ibada ita ma karan kanta ta aikin mali azumi da makamanta haka duka duk wata ibada da akwai addu'a a cikinta domin addu'a kala biyu ce du'a'u matsala da du'a'u ibada du'a'u ibada ita ce ibada da za ka yi wanda misalin halinka kamar kana yin ta ne allah tsari aljanna kaga du'a'u ibada ko du'a'u matsala kana yin ta kana roƙon abu ne bukata kake kake roƙo ita ma dai me yake suna addu'a cewa ba كده دقت كده عفاء الدعاء واضح والخوف ده كما صوره الخوف صوره أما أنا عليه ده الخوف خوف العبادة كما ده صوره كده بي دام ده أقول صوره نطبيعة الطبيعة كان جن صوره متيجي الطبيعة ولا شيء إنما أنا عليه ده خوف العبادة صورنا عبادة tsoron da zai sa ka ka tashi ka yi aiki na ibada tsoron da zai sa ka ka dinga jin tsoro a wani hali ka dinga jin tsoron tsoron da babu kada shi wanda shi ne ake nemi tsoro ne da ibada babu tsoron da zai sa ka bar zalunci tsoron da zai sa ka tashi ka yi aiki na gari na kwarai wanda shi ne ake nemi tsoro ne ibada bayan ta maka tsoraci wani irin wannan tsoron sai Allah ka shi yasa an mutum na jin tsoron aljanu sai kaga ya bar sallah kaga ya musu jin tsoro na ibada ko ya yi shirka wani yana jin tsoro sai kaga yana yin shirka yana jin tsoron su ya shiga kungiyar asidan asiri yana jin tsoron su sai ya dinga yanka mutane ya dinga yanka yana shirka kaga yana jin tsoro kuma tsoro ne na ibada shi yasa zan shi kiran shi ne ake yi wannan tsoron da ake yi amma ba tsoro na tabi'a ba a tabi'a ta dan adam Allah ya sanya shi yana jin tsoron wasu nau'ika na ababe amma kuma da akwai alhausul muharram tsoro wanda yake na haram wanda duka da zamu ga bayani insha Allah sai bayan da alhausul muharram shine mutum ya dinga jin tsoro tsoron da zai sa shi ya bar abun wajibi kana jin tsoro har ba ka hoto ba ka zo kai sallah asuba kai tsoron titi kake ji kana jin tsoro shi ka ba ka hoto ba kalma ba kai ba ba gaskiya kai koyi koyi haka da makamanta haka wada alkhawf da kuma arrajawa kwaɗayi ɗan ɗan kwaɗayi shi ma dai kana biyu da akwai arrajawa a tabi'i na ɗabi'a shi ne kamar ina kwaɗe in ga wani ya shiru kamar ina kwaɗe in ga wani ya yin ayyuka na alkhairi ina kwaɗe in ga wani ya kamun ziyara kaga wannan tabi'i ne mutum yana iya yi kwaɗayi ka kwaɗaici rahman allah ka kwaɗaici samun lahiya ka kwaɗaici samun arzikin duniya da lahiya bayanai ta baka wa wani sai allah shi kwaɗayi kenan na ibada an raja da kuma a tawakkul dogaro ga Allah maɗaukin sarki bayanai ta baka dogara ga komai sai Allah maɗaukin sarki ba shi ma a tawakkul malamai suke cewa kala-kala ne amma haƙiƙanin al'amari ga baki ɗaya tawakkali ana so ka komawa al'amari zuwa ga Allah kamar da al'amari zuwa ga Allah da akwai a tawakkul tabi'i ko kuma alwakala in wakilta mutum ya je ya min wasu ayyuka da makamantan haka da ku kuma zo a tawakkul tabi'i kamar mutum ya dogara a dan wani abu saboda yayi wani abin da sababi ne haka kana da kuɗi ka dogara ko ka yi intimadi akan wannan kuɗin da shi za ka sai wani abu haka wannan ba matsala ba ne ba amma kai ya zamto ƙarshen tawakkalin ƙarshen dogaranka akan wannan abu ya zamto zuwa ga Allah ba ke zuwa ba كان التوكل توكل العباده بقى ليه تبقى يتوني في الله ما وكلت كان دين نوع ان ده بقى غني هو ne mai ake ni ne ibada ake ni wala wal raghba raghba kusan tana da ma'ana da fa'ai tana da ma'ana da arraja wala arraghba da arraja kusan ma'ana su amma ita raghba inda ta sha bambam shi ita ragaba mashuba bil a'mal salih baikin kai aiki na gari sai ka samu arrahaba ka samu kwadayi bayan aiki na gari shi kuma arraja kwadayi ne mutlaqan koda baka riga kai aiki na gari wanda shine dan bambanci da ke da kuma arrahaba tsoro saboda kai aiki mummuna tsoron ka aje zulmin kai kake zuwa ga wata to irin wannan tsoron ba kai wa kowa sai Allah da yawa da dama za a ga mushrikai in in an yi wa gumakansu wani abu za ka ji suna tsoron sarautar kai kai wa gumki kaza ka hau kan bishiya kaza wanda da akwai aljanu kai kaza kai kaza ka je wadda laya a irin makamanta haka sun ga tsoron haka to in kar za ka ji tsoronsu kayan tsoro wanda yake na ibada saboda kayi wani abu kake tsoron ka a kama ka da hukuma ko wannan shi ne aka hana Allah ka ya ce haba shi ne arrah al-khushu shi kuma al-khushu kaiwa makura wajen kaskantar da kanka ka kai makura wajen kaskantar da kanka gaban Allah madaukakin sarki shine al-khudu wa tadallul amama Allah kaiwa makurawa kaskantar da kanka gaban Allah maɗauki sarki shi yasa in kana ibada zuciyarka tana ta'allaku ga Allah maɗauki sarki shi yasa aka sanya fashu'i shara'i ne ko rukuni daga cikin rukuni na ibada da dama musamman ka sallah dole ka samu fashu'i a sallah ya'ani ka kai makurawa yan kaskantar da kanka gaban Allah maɗauki sarki zuciyarka tana gaban Allah yanda gangan jikinka kake gaban Allah to matsalar da ke maruwa a cikin sai da mutanen dama ya shiga sallah zuciyar tana gurin ba ko tana gurin makoyar shi ko tana gurin kuɗi ko ko tana gurin ko ko ko amma ban ga jiki ce a gaban Allah shi yasa ya zo a hadisi da dama mutum ya iya yin sallah bai samu sai ka lada ya kaso ɗaya daga cikin goma na sallar shi ko tara daga cikin goma na sallar ko ɗaya daga cikin tara ko makamantan haka da ya sa saboda zuciyar wadda ita ce gangar ibada ba ta habarta wadda shi ne alhushu wadda duka wani karin bayanin zai zo mana filla-filla a yanzu za mu yi bayanin su ne da shakilin ijmal sai kuma alhashiya malamai suke cewa alhashiya da alhauf ɗaya ne illa alhashiya mabniya a lalayen shi kuma alhauf kana da ilimi ko baka da ilimi za ku shi alhauf tsoron allah ko da ilimi ko babu ilimi wannan kowa yana cikin alfarko to kuma alkhashiya kuma tsoron Allah bina'an akan kasan kudurar Allah ka san hukunce hukunce ka san girman Allah ka san hukumar da Allah madaukakin sarki ya tara dama wanda ya saba mishi da makamanta haka wannan shine alkhashiya shi yasa zamu ga aya sahararra akan haka inna ma yakhsha Allah min ibadi al-ulama wal inaba al-inaba shine kayi laifi kayi barbarama ka yi dinkarwa ka koma zuwa ga Allah ka tashi da ayyuka na garin kwarai ka tuba wannan ba a wa kowa sai hada ka kawo da yake suna aka gaya ma wani ya zo wani mashirki ya zo tsora ta ka yake in ba ka aka tuba ka zo ka taka aljanu ka zub da ruwa a kan gida ka yi shara idan ka aka ce na tuba to in ka biya su ka koma ka ce na tuba a yayin mu a kayi shirka wanda shi ne ma'anar ina kamar ka saɓawa Allah aka tsora za ka sai ka zo dawo zuwa ga Allah Allah ya tuba Allah ka yafe mu ka tashi ka yi ayyuka na karɓar kai wannan shi ne ina ba shi ne cikakkar tuba ke ba baicin kawar ne da kake ka koma zuwa ga Allah da gangar jikinka da zuciyarka kuma hallo ka tuba kuma hallo ka tashi da ayyuka na gari kaba shi ne al'ina sai kuma al'isti'ana neman taimako al'isti'ana neman taimako akan wani abu da kake so ya taimaka wannan neman taimakon da za ka yi dukkanin abin da babu wanda ya isa ya yi maka sai Allah in ka nemi taimako a gurin wani to ka shi hada kamar ka nemi taimako a kan samun lafiya ba da waraka ba yin magani ba neman taimako a kan yin magani daban neman taimako a kan samun lafiya ba hada kamar ka nemi taimako a kan samun arziki kamar ka nemi taimako a kan samun aihuwa da makamanta haka bai halitta da kai da kowa sai Allah amma magani da shi magani Allah ne ya umarce ka ka nemi magani a haƙar maza da sama ka dawo ya ibada ne in ta gaba baya cikin abin da yake cika cikin shirka ba kinan shi ne al-isti'ana sai kuma al-isti'aza neman tsari ka nemi tsari kamar yadda mata musamman wani mata ya yi yawa a yau in za ta yi daka da ce gamara ce kwalwar daka in za ta zama kowar daki da ce gamara ku ɗan kowar daki yaki tana neman tsarki aljannu kasu taɓa ta in za ta zuwa ruwa dama dama alhamdulillah yanzu da ake karatun da wani za a ga suna da sunan ana yi da makamata ba to shi ne alisti'aza neman tsari bayanai ta ba duk abin da babu wanda ya isa ya maka kane mun tsari a gurin babu wanda ya isa ya kane mun tsari a gurin a gurin babu wanda ya isa ya fi Allah kane mun tsari a gurin wani abin halitta to wannan kayan shi Allah ka iya zaka nemi kane shi hawa tsoro ne kake ji ɗan cikin duhu kake sai ka ji tsoro kada ka nemi tsari a gurin aljanna ne mutsari a wurin Allah wadda in wani ya tsorata ka ya ce je ka ka gani an ce wannan mutumin masirici ne a ɗan dabo ne mai bin bokaye ne ya ce ma je ka ka gani ko ma gurin ubangiji ka ne mutsari a wurin Allah kada kai ma ka biya su kare na tsari a gurin boka shi kenan yadda ka yi shirka kai na kayi shirka wannan shi ne kenan ma'ana al-isti'aza sai kuma al-istighasa neman agaji al-istighasa neman agaji na samun ruwa neman agaji shi al-istighasa galiban kana cikin wani kunci sai ka nemi agaji kana cikin hali na hali kana cikin hali na tsoro kana cikin hali na matsaloli sai ka nemi agaji a abin da babu wanda ya isa ya ma sai Allah in ka nema a gurin wani Allah ka yi shirka hawa a gurin Allah kaɗai za a na al-istighatha sai kuma azzabtu yanka hawa ba a yi yanka sai ga Allah madaukakin sarki shi kaɗai shi da azzabtu yanka kaga dole ka yi shi dan Allah kuma ka yi shi akan sunan Allah hawa jida azabhu ka iya yin yanka domin ka girmama bakonka ko ka iya yin yanka domin ka saida mai fawa in yi yanka ba domin yin sarka ba yake ko ba domin yin ibada ba inda ma domin yin saida to amma a zuciya shi da halitta bai kudurce duk da jinin domin wani aljani in yi haka ya shirka ba don kawai ne kashi mana ce to ba ana yanka ba domin girma ba ne ba ana yanka ba domin neman kuɗi a to wannan shi ne ake ne kudurcewa a zuciyarka lokacin da aka yanka ka yanka domin girma wani aljani ko domin wani aljani ko domin a da yawon in ka yi hana kayi shirka ba ko kuma ka yanka domin al'ada musamman yanzu kaga layyaci da ke zauna wani domin al'ada zai yanka kaga ya yi shirka karama ce ko wakaci wani kuma ya yanka domin alfahari so ke yi alfahari da dora ko a dinga je yabawa babu ma alamun cewa ibada ta zuce shi wani kuma ya yanka domin ya lashi ji da samun shi dole ya yanka ya ce jaraba da ra'ayi na sai yanka kawai a wuta sun takura mutane a dan Allah ba ka wada kuma da sunan Allah ake ba a yanka ana kira sunan wani lokacin da mutum ya yanka ya kira ya sunan wani wannan dabbar ta riga ta koma haramun cin nama wada wannan da kuma addawa annabin shi ne addawar alkawari na yin ibada yan ka samu wani alkhairi to bayan ta baka yi alkawarin nan na yin ibada domin wani ko domin wani aljani kamar yadda masirta ke sai su tafi gurin bokaye sai bokaye su ce to aljannu za su biya maka bukata da sharaɗi in sun biya maka bukata za ka nemo zakara kaza kaza za ka nemo shanu kaza kaza za ka yi kaza su sharɗanta maka wani abu na addawar na bakance bayananta in kai kayi shirka ba ba addawar alkawali na ibada da za ka yi allah ka iza ka yi wada kamar kana neman bak ha kana neman wani matsayi kana neman wani mataki na ilimi ko wani kuɗi ko kuma wani arziki ka yi alkawali in na samu ka zazin yi sallah wannan sallah ce da allah shi ka iza ka ko zan yi azumi ko zan ciyar da arziki da sauransu kuma bai halitta ba ka yi addawar na mafiya da ce za a zo a sha rawa da kaɗa kaɗa a yi tunin a bayanan hala ko kuma ka ce za a je za a haɗu maza da mata a yi yawo a je gari kaɗa ko makamanta haka wani shi kinan nan ne ma da yake so ya gwada maka so ne yake gwada maka usulin ibada tushe na ibada da na hukiki kansu da makamantansu wanda bai halitta ba ka yi wa wani sai Allah ba a sarki shi kadai mala yace wa ghayru zalika min al-ibada allati amara Allah biha da makamanta haka da wanda ba waɗannan ba makamanta haka na ibada da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da ita kaga ya ƙara aka dama dole ga ibada sai da umarnin Allah ɗan ibada babu umarnin Allah a cikinta banza ce Allah bai yi ba umarni a kanta a cikin alkur'ani ko a bakin annabi shi a sunna to wannan ibada ba a amsa ha man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikin da babu umarnin mu a ciki to an mayar mishi ƙwarar sai zama da ke ƙara akkada maka ma'anar ita wannan ibada bane ce kullu halin da dukkanin nau'ikan da za a yi su ne lillahi to mun Allah ba ɗauki sarki shi kaɗai waddani dalili a kan haka ƙaunuhu ta'ala faɗar Allah ba ɗauki sarki wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada lalle tabbas al masaji guraren ibada masallaci lillahi na Allah maɗaukin sarki ne da la ta da umar Allah ya hada da kada ka saki ka kirayi tare da Allah wani kada a gane ya aka nasu ce aya akan addu'a su kuma duk wannan musulman da aka kawo da akwai nau'i ne addu'a a ciki a wara ke na biyu a tafsiri na biyu kuma ya maga wa'annan masallin shine gaban da ake ibada da su ko kuma ƙasa ga baki ɗayanta yau man zaɗa ce juɗi da fiye da abu kulla masu da kowar ba ne kada kai shirka a cikin duka na biyar ba shi yasa wannan ayar a cikinta tana da cikin ayoyin da suke bayani suke bayani akan kore dukkanin nau'i na shirka a cikin ibada kinan wannan ayar tana da tafsiri uku ko mun sha faɗin tafsiranta tafsiri na wari wa'annan masajin ana yin masallatai ba ne ta ba kai shirka a cikinsu واضح نعم تفسيري ده suka ce almasaji shine a ba'i sujud gabbai ne yin sujjada ba ni taba kai ruwa wani sujjada wanda ba Allah tafsiri na uku shine suka ce almasaji shine mawadi'u as-salat allati akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam biha shine ju'ilat lil ardi kullaha masjida dukkanin kasar da ba ki tsanta masaji wurin yin sallah ne sai wani ka baka yi shirka in ko kana so ka yi shirka bar ka ko ma ka bar kan kasa ne inda ka tare na Allah Allah ya tuba kuma wannan shi ne ma'ana wannan aya ma'ana yana yawan istishhari da wannan aya saboda kasancewa ta na farko a kusa take mun yi wa mutane sun san ta ko kuma da ga ma'ana da ta ko Allah ya tuba kuma wannan shi ne nau'uka na ibada da malamin kawo bayan haka yi mara yake فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون المؤمنون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين wannan kenan shine inda akwai bambanci na nuska a dinga na bahawa wadda inda akwai bambanci na nuska wadda a abin da ya karanta in ya sha bambam da abin da yake cikin nuska ko a nan bahawa sha sai ma zai ce kamar sarrafa minha wannan nau'ikan da ya riga ya gabata da makamantansu wanda ya yi wani abu daga cikinsu ne zai billa ya yi su ga wani allah ba huwa mushiriki to ya sanar cewa wani mutumin mushiriki shi kuma duk mushiriki kafiri ne shi ta kala ya ce ba huwa mushirikun kafiri mushiriki ne kafiri sai dai shirka kala kala don kawai ne ce kenan mun kafirta dukkanin musulmi ko da akwai wanda ya yi abin da shirka ce kama shirka kala kala da akwai shirka babba wanda take kai ka take hudda ka daga musulunci da akwai shirka karama wadda bata hudda ka daga musulunci amma da ka ku subhana hanya ce zuwa ga da akwai kuma shirka oyayya wanda wanda Allah ce akwa min da jidin nan ko kuma Allah bin Abba take tahi a sautin ta tahi sautin tahi koruwa akan sautin da yake suna tahiyar wani da yake turuwa ta wajen sauti ta wajen gani turuwa baka akan bikin dutse a cikin duhun dare ta haikoyi shirka koyayya misalinka ƙaramar riya ce sa malamai suke kasa shirka kala-kala wasu malamai sai su kasa shirka zuwa ga shirkun zahiru ko shirkun hafi shirka wadda take zahira karara da wadda take koyayya wadda wasu malamai sai suke a shirka ta kasu gida biyu shirkun akbar wa shirkun asghar wadda shirka babba da shirka karama wasu malamai suka ce la ta kasu gida uku shirka babba da shirka karama da shirka koyayya ita shirka babba da karama shirkun zahir ce ita kuma koyayya shine kamar ne za ta ba da yawa ba da yawa shirka karama ce yawa ɗan kaɗan ya sirri ya suke ce wadda illa ke da makamantan haka wanda ke faruwa kawai mutum ya ce in ba dan kai ba da allah a gama da cikin هذا ذكر يا الكشنا شركة فمن صرف شيئا منها لغير الله وهو مشرك كافر duk wanda ya yi daga cikin wannan ibadan da suka da suka gabata ya yi su ga wani Allah ba huwa mushriki to wani mutum mushriki ne kafirin kafiri ne dole ya tuba in ya yi shirka babba ya tuba ya ƙara jaddada musuluncin shi in kuma shirka karama ce ya tuba ya bari ya tashi da ayyuka na gaba na kwarar ya dinga jaddada addinin musulunci shi ba ba kasancewar shirka da akwai karama koyayya shi yasa zo a hadisi da ce ya zo yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min an ashrika bika wa an a'lamu wa astaghfiruka fi ma la a'lam haka ta dinga yi saboda hatsarin shirka nan sarrafa as-sarfu nan bi ma'ana al-fi'l ga wanda ya aikata wani ga wani ɗaya daga cikin wani labarin ga ga ga wani wanda ba Allah ba haɗa to ya zama mushriki kamar sarrafa ai sai ka ɗora a gurin shi kamar fa'ala shay'an ya gairu ga duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da suka riga suka gabata ya aikata shi ga wani Allah to ya zama mushriki kamar sarrafa kamar fa'ala minha shay'an ya gairu haɗa إنها الصرف من بمعنى الفعل واضح الصرف هنا هو بمعنى التغيير واضح إذا شيء معنى إيه أوقع عنده الصرف هنا إيه أوقع بمعنى التغيير فمن صرف وندي جنكرك إبادة أكي دومون الله يتنزع متوكا يريد جوال الله هذا كلام معنى اسمه الهجوع كنا الصرف بمعنى الفعل بمعنى كما التغيير واضح بكنا يتوقع duka wata ya kayi nuna bayani ko ila taimaka bala yana nuna mana lokaci ya yi muna iya kara ko kuma ya za mu yi ko tambayi ana iya cewa to babu na to babu da kun shaya mala su mai kaji ko na mala ya ce wa dalili dalili akan haka kina ya fa dalili akan addu'a kinan nan kamata ya kasance wa dalilin du'a واضح nan dalilan ɗaya bayan ɗaya ne zai kawo waɗa kamata ya zanto dalilin da wani zai iya to ina al'islam da al'imani da al'ishkan da ma yau wani wannan ba su da kashin da ne fala wallahi la ya sifu fil azhani shay'un idza ihtaja an-nahar ila dalil in har hankalin mutum ya kasa gane rana ya an kawo mashi dalili akan mutuwar rana an yi dafa abin zai idan faruwa shi ne ta fala wallahi la ya sihu fil azhari shaykun idza ihtara min haru ila dalil haba kuma a duk da haka ba malam ya bar shi bane ba zai ka maka shi ne a bayanin shi filla filla a dalili da biyu shine ma'rifatul din islam zai ka maka al-iman da al-ihsan shi yasa ya istifai sunan ba ya kama ka da jinsu yanzu kenan dalilin da zai kama ka dalilin kasancewa addu'a tana daga cikin ibada wa shi ne mara ce wa dalilu kenan nan me ya kamata ya kasance wa dalilin du'a ina jin duk ta tsari a cikin wasu nufa ana samun wa dalilin du'a wa to haka bai maka ɗaya bayan ɗaya wannan abin da muka gani zai kama ka dalilin ɗaya bayan bala ce wa dalilu dalili a bisa kan cewa addu'a tana cikin ibada قوله تعالى فدر الله مأوكي سركي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وندا ومن يدعو وندا يروقع كما يكراي مع الله تعالى الله إلها آخر wani abun bauta daban kana kiran Allah kana kiran wani abun bauta ka gwamaya to ina ga wanda kuma bayya ma kiran Allah ko wani abun bauta daban yake kira wani shehun shi yake kira wani gunki shi yake kira wani aljan shi yake kira kaga ba ma magana shi tsantsan mushriki kenan wanda ya gwamaya kiran Allah da kiran wani Allah in yana addu'a wata ka ce ya kaji ya ce ya Allah wata ka ya ce ya shehu kaza imin kaza wata ka ya ce ya aljani kaza kama mu a kaza alhali kuma yana kiran Allah ya gwamaya domin ya du'uma Allah wanda ya kirayi tare da Allah abun bauta da gaskiya shine Allah ilahan asar ya kirayi wani abun bauta daban wanda bautar shi karya ce kiran shi karya ne asara daban to ya san da cewa la burhana lahu bi bashi da hujja nan ba ana nufin ba in yayi addu'a in ya kirayi wani Allah in bai da hujja ne ne yake mushi a'a ana bayanin hakikanin al'amarin shi bai da hujja la burhana la inda nafiya ce tana kore bayyana hujja tana bayyana hakikanin al'amarin shi bai da hujja ba abada la burhana bashi da hujja lahu bai da hujja bihi da wannan kiran Allah da yi da wannan Allah ta rabu fa inna ba kadai hisabuhu inda rabbi yayi babban laifi yayi shirka hisabuhu sakamakon shi zuwa ubangiji shi Allah madaukakin sarki Allah shi ya halice shi ubangiji shi Allah madaukakin sarki amma ya mishi shirka ya hada shi da wannan Allah kuma bai da hujja ko da har abada baya taɓa samun hujja to tun da cewa sakamakon shugaban Allah ya wuce kan da yamma kaga tahdidi ce aya take innahu kuma ya ta ƙara akadawa la yufil kafir wannan kafiri ne tsantsa in ma da akwai tawili mutum zai yace to ai ba a ce ba kafiri ne nan sai Allah ce innahu yanda lamarin yake la yufil kafir kafiri wanda ya hada kiran Allah da kiran wani Allah ba shi taɓa rabauta ha'a ba kamar aka sanya mashi suna da ya ce aka sanya suna kafiri ne shi sa haka alkur'an ya ce kawo abu in yana so ya bayyana wata hakika ya kawo hala a yi gaba ya ƙara kawo hala a yi gaba ya ƙara kawo hala hala ta biyu ta yi ta farko fitowa ƙara ta uku ta yi ta biyu fitowa ƙara shi ne wani yadda ma Allah ila na kara la burhana lahu bi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun a cikin suratul mu'min sai kuma a hadisi ya zo a hadisi addu'a wa musul ibada diga da wannan siga hadisi ne mai rauni amma da siga da take ingantacce shi ne addu'a wa huwa ibada addu'a ita ce ibada addu'a ita ce jimshin ibada ita ce ibada duk lokacin da ya zama to ka ɗauki addu'a ba ibada ba ce ba ka san cewa ka yi kuskure duk lokacin da ka ɗauki ibada ba addu'a ba ce ba ka san ka yi kuskure kamar yadda addinin wani nasiha addini ita ce addinin nasiha addini shine nasiha kamar yadda alhajju arafa aikin haji shine tsayuwa na arafa dan a nuna ma shi ne asali to a cikin ibada addu'a ita ce asali in ka hujja addu'a ibada kusan za ka iya cewa saba'in cikin ɗari babu zai ba shi yasa addu'a ta kasance kala biyu ce du'a ibada wa du'a matsala mun sha mai tawa kuma bugu da tsari ma da ya ƙara kawo maka dalili na uku akan cewa addu'a ibada ce bala ce wa dalilu dalili akan haka ban san ba nasu ku ya ce nasu yanda ne آية يا قال ما يميت والدليل كنا من بقول لك قال أكون دليل والدليل قوله تعالى قال بقول لك قال أكون هكا وقاون دليل سارو قوله تعالى فدر الله مأوكي تركي وقال ربكم الله أبنجيجم كيكي تيوا فقنا بعد الأبام يأتي قاون الله أبنجيجم ادعوني كروكين كتراين كروكين أستجب لكم zan amsa ba na ana magana ne akan ne addu'a kaga da bayanin zai fito innal ladina lallai tabbas wa'inda yastakbiruna suke girman kai an ibadati game da ibadata sai da kullu da jahannama da da sanu za su shiga cikin wata jahannama kaga nan me ana magana akan ibada kuma sai aka faɗi sunan ana magana akan addu'a sai aka faɗi wani suna na ta daban shine al-ibada ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku to ina halin wanda suke girman kai akan roƙon Allah sai Allah ya ce sun mance da cewa roƙona shine ibada ta to waɗanda suke girman kai akan roƙona wanda ita ce ibada ta za su shiga wata jama'a a wannan ma ayi karar da kan cewa addu'a ibada sai ka ji mutum yana cewa a aidan an roƙi shehu ne ba ana yin ba an bauta musu ba ana ne ba an jera su ga Allah a ana nihin kai zunubi gare ka kai ba ka kai ba ka daga hannu ka roƙi Allah dole ne ka sanya shehu ya zanto wasaka to kaga nafsin abin da mashirkai ba ke ta ma na abu da mu illa ya kawai muna ila lahi zulfa ban ma bauta masa sai don su kusantar da mu zuwa Allah ke kuma kaga wannan shi ne dalilan da ke wata lalle addu'a ibada addu'a gimshiki ne daga cikin gimshiki da ibada sannan kuma in mutum ya roƙi wani Allah aljani ne mala'ika ne annabi ne shehu ne wali ne kowaye in dai wani Allah ka roƙa to ka yi shi kowaye shi yasa wannan duka da yayin haka shi sama ya ce kuma sarrafa minha shay'an da ghayru la wa mushrikun kafir wannan shi kenan sauran bayanan tafsirin insha Allah kenan za mu gan su a muhadara ta gaba kenan yanzu a muhadara ta gaba bayan addu'a sai ne ce maka wa dalilin khawfi ya ka maka ɗaya bayan ɗaya ya haɗe ma da wajen kowane insha Allah a muhadara ta gaba da yi ta wata ta'ala za mu gani insha Allah yawon da shi da a tare na dafiri za su shiga wata jihannama dafiri suna makaskan wadda a kinan makara mai mai ta'aya wa kala rabbukun ubangijin ku allah ɗaukin sarki ya ce udu ɗuni ku roƙe ne astajib da kun zan an samu innan da zina lallai tabbas waɗanda ya da suke girman kai an ibadati game da ibadata shi ne addu'a kiran sai da kuluna jahannama da sannu za su ga wata jahannama da kuluna suna makasana wadda ayyuka zalina dalilina haƙuri za su ga wata jahannama suna makasana wadda ha wadda kiran shi ne zai mana insha Allah a sati na gaba insha Allah kiran ya mutu gaba da sauran nau'ika da baki ɗaya in Allah ya taimaka a sati na gaba za mu iya zantowa mun kare asali na biyu ce na insha Allah sai zanto bayan bayan idi insha Allah sai mu hada asali na biyu insha Allah abin da muka bari dai Allah ya sanya cikin mizanin ka to abin da muka kuskure Allah ya musa mana subhanaka wa bihamdika wa sallallahu alaihi wa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik insha Allah Aisha kuma da Allah.